wanda ya halicci halitta me yace ai duk abin da ake takama yanzu me ake sha a duniya zamanin me zamanin demokrasi ko demokradiya to annabi alasai da ya ta zuwan da yi shi to ka duba qur'ani wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa shine karshen demokrasi Allah fa'alil lima yuridu da ya tashi halittar ƙasa cewa ya halice tafi yaumai ne cikin kwana biyu sannan alƙafi harawa shiya ya kuma sa duwatsu suka danne ta baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa'il lisa'ili aka yi masa arziki aka sa mata albarka cikin kwana biyu ka hada da wancan hudu kenan sun masawa ila sama'i kai duha sai kuma ya fuskanci sama tana tana hayaki sai ce da ita da sama iti ya dau an aukarna ku tsaya inda nake so ko kun ki ko kun so suka ce mun shafa kanmu ruwa mun so din mun bi ka sannan faqada hunna sab'a samawatin fi yawmi shin kwana biyu ya kuma hukunta suka zama samai bakwai sannan wa hafi kulli sama'in amra to me wannan karfin amma da zai halicci annabi adamu alaihi salam sai ya gaya mala'iku dan ya ji ra'ayinsu inni ja'ilun fil ardi khalifa me suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak za ka saka wa'yanda za su dinga ɓanna suna zubar da jini mu ko muna tasbihi muna gode maka kaga an ji ra'ayinsu da tunaninsu da hangensu ce wangiji kuma ya shiga sai ce inni a alamu ma la ta'lamu ina sa abin da ku sani ba sannan ya halice shi wa allama adam al asma'a kullaha ya halice annabi adam alayhi sanar da shi sunaye gaba daya sun mu'aradahum alal mala'ika sannan ya bijirar da wa'annan ga mala'iku fa kala an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqi lokaci ko kuka fi cancanta ko bani labarin wa'annan sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ba mu da sani sai abinda ka sanar da mu innaka antal alimul hakim kai ne mai hikima kuma masani sai ce adamu an bi'hum bi asma'i sanar da su sunan wannan sai sai faɗa yace alam aqul lakum inni alamu ghaiba samawati wal ardi wa alaw ma tubduna ma kuntum taktumun ga ku na san da kuka bayyana da kuka goye na san gaibin sama da ƙasa to kuna lil malaikati sujudu li adam ku gaishe shi wannan koyawa dan adam mulki ake ba ba dictator shin mutun ya zama shi kadai zai dinga tafi da gwamnati duk isassa sai ya nemi tunanin waɗansu ba a nasara mutun daya Allah yana da ikon da zai komai kuma yayi komai amma da yazo halittar wanda zai wakilce shi a doran kasa sai da yabo wannan hanyar sannan Qur'ani kuma izo i koya mana yanda ake a kisar Annabi Sulaiman alaihi salam duba karfin mulkin sa amma akwai inda tunaninsa bai je ba kada mai mulki dinga zama ke dahumi sai wai dinga da da wurwura ya da'ira kasarsa saboda haka aka ce alhudhud ya fita ai shi yasa shi yace alhuda-huda aikin da kake yi yayi kankanta ka kuma yi waje ka je ka samu wani ilimi na waje don mu ƙara faɗin daular mu ƙara ci gaba kama bai nemi izini ba sai fita wa tafaqqad da tsayra faqala mali la ara alhuda-huda am kana min alga'ibi tunda ita fi zan yanka shi ko masa azaba ko zo da wata hujja wacce take karbabbiya alhuda-huda da yazo me yace ahattu bi malam tuhidi bihi na ilimin da baka da shi na kewaye abin da baka kewaya ba waje ita kamin saba'in bi na bayin yake ana koya mutane yadda mulki ike a dinga zama ba gidadawa ba ana kallon waje me ake da shi me za a samu me za a karu me kuma za a karar inni wajadtu mar'atan tamliku wa utiyar min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah qur'ani ne sai ce to sanan zuru a sadakata an kunta minar kaji kaga wannan kalmar sanin zuri duk wanda yake da social media yau kam ta ishe shi amsa a sadakata an kunta minar kaji sai rubuta littafi ce za bi kitabi haza ta baka kai wani wanda littafi innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi sai ya ta ga takarda ta gigita ta kuma ta ga barazana aka yi mata wai ba lallaba ta ake ba ko ku zo kun miƙa waya in kun ƙi zan zo muku bi jinudin laki balalakum biha ba ku iya tare su ba ya dai sai to ta kirawo mutanen ta nan ma akwai amana inda ake mulki ma kuntu qadi atan amran hatta tashhadu mana yanke al'amari sai kun shaida saboda akwai cabinet za a zo a zauna a tattauna ta ce ni ulge ilayya kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayhi wa atuni muslimina to me kike gani su suna ganin karfin su na soja da training din su da irin tawazunu da suke da shi wajen wajen karawa da abokin gaba shi kansa tawazunin baka iya ba ba zaka zama soja ba wanda zaka iya lokacin zaka iya sanin cewa nauyinka daga sama ifi ko daga ƙasa ifi ko ta dama ifi ko ta ƙasa da kuma inda ake iya jure ɗaukar rauni ba za an yi rauni ba mutum zai je ƙasa ko ya kasa wani abu duk suna da wannan masu ƙissa suka ce general ɗinta zubu goma sha biyu ne general kawai sau da nanu uluku wacce wa uluku a sun shaɗe mayaƙa ba mu san miƙa waya ba amma kwanzuri ma za ta raina so da ka me kike gani sai da sai to ku saurara innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata aliha azillata sai Allah ya ce wa kazalika yaf'alu haka suke haka waya mata ba haka sarakuna suke har a yanzu a demokrasin da ake da dan sauki shi ma haka ne duk wanda aka kayar wani ya hau sai ya kaskantar da wayancan ko a fili ko a koyi kazalika yaf'aluna haka suke sai dace bari in tura masa aje ai kaza ai kaza aka tura yaje yi ware mata abu ta gane abu yafi karfin ta ce dole za ta taho kaga nan an koya masu mulki ga yanda ake mulki ko mai mulki zo mai hangen nesa ba mai zama gajeren tunani ba da an kawo masa abu cibus cibus kawai ya hau kai ya zauna kasar ta ruguje jama'a su fada bala'i to da aka taho za ta zo in ta zo ta ga dil to ƙarshe al'amarin ina zai zama da aka ce masa gata nan ta taho to kaga me a nan gurin information is power alhuda wadda ne zai ga masa gata nan ta taho da kaza da kaza da kaza da aka ce masa ta kusan zuwa sai ce ya ayyuhal mala'u ayyukum ya ci ne bi arshiha ba zai zo mun da gadanta don a koya mutane yadda ake shugabanci kafin su zo sai wani ƙarƙarfa daga aljanu irin ɗan bana bakwai ɗin nan shi ne ifiritun minar jini ya ce ana ati ka bihi kabla an yartar da ilai ka ɗarko ana ati ka bihi kabla an ta kuma min makamika kafin ka tashi daga majalisa zan zo da shi sha biyu rana kafin lokacin sun zo inda an gaya masa iya lokacin da za su iya karasuwa sai nisa sai aka samu a fadar akwai kuma wanda ya san Allah lazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartar da ilayka darhu kafin kai haka ka sauke kan zaka gare kawai sai ga shi falan ma ra'ahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur yana ganin su ce falala Allah ce jarraba ni ki zan gode ko zan butulci kaga na an koya mai mulki cewa idan ka samu nasara a mulki ka sani jarraba ka ake in ka samu nasara za ka yi kashe-kashe da ɗaure-ɗaure da rushe-rushe da kau da mutane da keta mutane da cin zarafi ka ce kai kai nasara ko kuma za ka gode wa allah da ike abin da yake so to wannan shi ake kira sulaimaniya tun daga wannan har ila mulki ya akwai wanda suke shiga wannan tsawon in Allah ba su nasara za su san shi ne kuma su gode masa to aka kuma kawo ƙaruniya shi kuma da ya samu nasa sai ce ina ma'utituhu ala ilmin hindi to hadara civilization na bature gaba ɗaya akan ƙaruniya yake tafiya don komai suka yi discoverin ɗauka suka yi nasu ne shi sa ba rahama a cikin abin da suke an ta kera makamai iri-iri masu halaka duniya kaga annabin da ya zo da wannan alaihi salatu wassalam kaga duniya ce da kuma lahira a ciki sannan da suka zo ta ga wannan gadan wanda an ce sojojin da suke takama an kada su ba su iya dauko gadan ba kuma ta gadan ta kuma tabbatar gadan ta ne nan ko me ake so a koya shine mai mulki yana iya kokarin sa a kare zubar da jinin mutane annabi Suleiman ne haka ne dan kare zubar da jini in ba ta ga wannan ba wataƙila za su iya zuga ta ta sauka daga tunaninta ta bi su in aka zo za a zub da jinin ba taba ganin irinsa ba sai kare su daga wannan to kaga duniya ce da lahira a haɗe shine naskar a haɗe suke a sarki shikenan da kuma ta je ta gama ta dawo ta zo ta same shi a wannan ta ga komai da komai lokacin za ta gana da shi tana zuwa kawai sai ta da katon ku diddifi ga kifaye suna ta yawo sai ta yi turas ta ta ce duk an burge ni a ko'ina sai kuma kofar fada kuma na ga ƙauye sai wannan kuma saboda haka sai ta ɗauka yana zirbi sai ta ɗaya ta naɗe ta naɗe rigarta mayafinta yana jan ƙasa fak hasibar hulujjatan wa kashe fara'an sa gaya yana kallanta ta taga ya ce 'yan mata innahu sarhun mumarradin min qawari taka gilas ne wanda zai dauke ki ba ko sai ta taka me tace inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin me yake karatun anan inni zalamtu nafsi duk ci gaban da zaka yi na duniya da kwarewar mulki da karfin mulki da jin dadi da mallakar abubuwa in baka san Allah ba baka bi shi ba ka zalunci kanka amma mutanen yau duk abin da za a yi sun kusan na fili a ce an gina ɗan adam an bi Allah to ba a so a mulkin yau to shi sa ko ba a nasara kuma duniya ba ta zauna lafiya ba domin iza dinu lam ya kamul falaka ne ta duniya to shi ne nan alƙari ya faɗa mana alfada'il dini ya tuwa duniya ya tafi hi nasƙan a haɗe shi ka ji kalma da ce la tabi ma laisa indak karka sayar da abin da baka da shi da duniya ta ji ta dinga sayan hannun jari ƙarni goma sha hudu ko na sha biyar ka ga yadda hannun jari wannan kalmar da ya faɗa sai da ta safi duniya gaba ɗaya sannan duniya da lahirar shi ya zo da ita a haɗe da ya zo hajjin bankwana alayhi salam sai ce la tujawizu wasiyatan liwaris kar ku halitta wasiya ga mai gado wala tujawizu wasiyatan fi aksar min as-surs kar ku yadda ku halitta wasiya ku zartar da ita cikin abin da ya haura sulusi dai bisa uku kaga ya aje wata ka'ida dai bisa uku sannan da Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ba shi da lafiya yace zai rabu da dukiyarsa gaba ɗaya hana shi sai sai ce zai rabar da rabi ya hana shi sai ce zai ba da sulusi ɗaya bisa uku sai ce a sulusu kafi ka sulusi ya isa yau duk masanin tattalin arziki na duniya kaf babu ragin ɗaka babu a inda wani mutum zai karɓi rance ko a gwamnati ko a kamfani ko a ina da za a dinga yanka albashinsa da aka yi da za a karɓi sama da sulusi duk duniya akan wannan sulusin take tafiya to shine naskar a haɗe ike da addini da duniya duk ran da aka cire wannan duniya ba ta zauna lafiya domin shilme kawai za a zalunci irin wannan misalan suna da yawa wadda annabi alaihi salatu wassalam yi yace almaidatu baitu da uwar hanji ita ce gidan rashin lafiya ce manya-manyan asibitan jamani wannan hadisin ne a ciki shi ne a ce duk cuta tana wannan ko don kana jin kana da kuɗi ko kai wayaye ne ko kana da wani abu kurin ka game balango ka sai a zo a yanka maka ku zauna kuna hira ku ci minti goma minti goma sha biyar kuma ku game tsire ku ci a yanka muku ku ci a jima kuma ku game kifi ku ci a zume muku ku ci a jima ku game alkaki ku sha ku ci ina za ku yi lafiya uwar hanji ana ta zuba mata abu ta gama narka wannan ba an saka wannan kaga a cikin ana so a zauna lafiya sai an bi wancan tsarin na a ba ta dama sai ta narkar da abinci ta ce komai sannan sai a zauna lafiya sannan yanda ya alkali harkar alkalanci ne yace idza jalasa ilaykal khasamani fala taqad bainahuma hatta tasma min al-akhar shine masu anti-corruption suke cewa until you hear from others from other side sai ka ji ta baki wani domin doki ɗaya a fage gudu ne da shi in aka sike shi a ce ka dokin wani da gudu yake to haɗa shi da wani za ka faɗar mutum ɗaya ba za a aiki da ita ba sai wannan ya faɗa na ya faɗa sannan ake fidda daidai in ka koma gurin ilimi falaki ne menene za ga shi ne ya zo da shi alaihissalam ilmul falak astronomy kaga inda yake ta magana sama da sama da ƙasa kana tare ta kanfafa ta kana kuma a dunkule suke raba su inda tafiya rana take yadda aka fitar da kalanda solar kalanda da lunar kalanda inda wannan ake maganar wala zai ji ala shamsa da ya'an walkamura nuran faƙaddara homa nazila da ta'alamu adadar sinin wal hisab kaga luna kalanda kenan wancan kuma ja'annan laila wannan hara ayatai ne kuma hauna ayatan laila wajen annan ayatan nahari mubsiratan litabtago fadalan min rabbikum wali ta'lamu adada sinina wal hisab shine kalanda rana rana saka duk wani wanda zai takama ya fito da wata kalanda ko ta ganin wata ko ta wuni wuni to an gama da shi an saka ta an gama ka zo kasuwanci a mutum ya yi kasuwanci idan wato an hana ka sai abu ka sai da abin da ba ka da shi ka ko ba za ka siya ba amma yanzu nan waɗansu suna yin shadda kyawawa da lesi kyawawa da ƙwallon tarki kyawawa da bidiyo kyawawa amma a japan ko muna kano in aka ce bayan da za a yi kai wannan cinikin ka ba da oda a kawo maka bayan lokaci to da kasuwanci ya tsaya a duniya gaba ɗaya sai annaba sai ya halatta yin salam shine oda da wannan aka bawa masu sana'a masana'antu su ta kerawa su ta producer in sun yi aka ba kuma 'yan kasuwa dama su kuma su je su ta siyowa daga can su kawo ƙasarsu sai ce aljalibu marzuk wani zai siyo a wata ƙasa ya kawo Allah ya masa arziki a nan kuma aka ba wa 'yan ala su kuma dama su ci gaba 'yan ala su ne masu dako transportation da hausan ƙarfi hausa ala ake cewa da su aka ba 'yan ala dama su kuma a ta juba a jirgin ruwa kwantena kwantena sannan aka ba 'yan kiliyaran zama kalma ɗaya ikau shi ke na duwan duniya ta ci gaba wannan annabin ne za a ce abin da ya zo da shi a ajiye a ɗauki wani aikin banza? da bai buɗe wannan hanyar ta yin oda ba da duk duniya tsaye take Allah saka alkali da alheri kirani he jami alfada'il dini ya to duniya ta fihi nasdan a haɗe a sarki wa fi sab'atun wa ishruna fasla akwai fasali 27 a ciki
babu salisu lima waradat من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه shi kuma babi na uku shine cikin abin da yazo a cikin sahihul akhbari wato la shirkin gatattun hadisai wa mashahuriya da mashahuran su bi azimi qadrihi inda rabbi da girman kadarin sa a gurin ubangijin sa wa manzilatihi da kuma darajar sa lahu fi darain da kuma abinda Allah yake bance shi da shi a gidan nan guda biyu na duniya da lahira min karamatihi daga karamomin ubangiji wadda iya annabi alaihi salam ya bashi wannan ya bashi wannan ya bashi wannan ya bashi wannan ya sallama a nan duniya kuma ga ta lahira a cikinsa akwai wato fasali goma sha biyu annabi alaihi salam ga tarihi ga huwiya ga tarihi ga huwiya huwiya shine identity mafi yawan wasu kamar yahudu ga tarihin ba huwiya sun san sun yi guri kaza sun je guri kaza sun je duk wannan biyun wadda suka yi ta yi shi ne amma annabi alaihi salatu wassalamu a tarihinsa a fili ike a faifai tun daga samun juna biyu nasa zuwa aka haife shi alaihi har zuwa barinsa duniya to kuma identity din an san shi dan annabi Ibrahim ne alaihi salam dan annabi Isma'il ne alaihi salam in ka je ko yau ko gobe zaka tada dakin kakan har yau shine identity sannan rijiyar da aka shayar da annabi Isma'il ce har yau ita ake bada ruwa ko yanzu kake so abu na kano zaka je aka maka ruwan kasha to shi kadai Allah yi wa wannan duk wanda ka sani a annaba alaihi ba wanda ake da tabbas inda yake binne sai an yi sabani amma ban da shi duk duniya da musulmi da kafiri kowa ya da a madina karkashin koriya kubban nan shine a cikin alaihi salam amin hasahu lahu bi fi darain min karamati shi isna ashara fasala akwai fasali goma sha biyu a ciki الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه min al'ayati wal uzati babi na hudu kuma cikin abin da Allah ya bayyana gare wato ta hannun Annabi alaihi salam min al'ayati wal mu'jizati na ayoyi da mu'jizozi da aka ta nuna a tare da shi alaihi salatu wassalam
wa sharrafahu bihi min al-hasadis wal karamat kuma ya girmama shi da shi min al-khasa'is da keɓance keɓance wal karamati da karamomi da Allah ya masa wujizoji ga shi nan iri-iri da lokacin da balaraban ƙauyen nan izo ya ce waye wannan aka ce manzan Allah salama ya farauto mutamansa da kansu ya yadda shi so da girza aka yi rantsuwa ba zan yadda da shi ba ba da gaskiya da shi sai wannan daman ya bayar a bayyana jama'a a gaban jama'a annaba alaihi sallam ce shi ya dabbu sai ce labbaika wasu alaika labbaika wasu alaika mai damo yana ji shi kamo kansa balle ce rufa ida aka yi masa ko dabo sai ya ce da shi manta a gudu wa kake bautawa sai ce allazi fi sama'i arshu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabilu wa fil nari iqabuhu wa fil jannati na'imu sai ce man ana sai ce anta rasulu rabbil alamin wa zainu mawafal kiyam fa zamani tabaka wa khaba man halafaka wani zibi ka ya sa'a ya rabotan zai saba maka ya fadi ya asara zuwa duniya duniya ta cire ba da shi kaga wannan ami kaga karama ce haka je tabukan nan irin wahalar da aka sha a hanya to da yaga abun yayi wahala sahabban nan sun yi haƙuri to sai taimake su in kana neman zala'ilin nubuwati da yawa to a tabu ka yi ta yi ya taimake su ba su da taraddadi ko hanya akan abin da ya zo da shi sun wahala su ɗaka sai wannan don a kau da wannan wahalar abinci ya kaɗan suna umar ya ce taimake mu ta kaɗan abin da rage aka zuba ya taɓa shi ke ce kowa ya ɗiba kowa ya ɗauki cika abin burga masu aka rasa ruwa ya haka da hannunsa aka sa ɗan gutu aka sa duk kowa ya sha dabbobi suka sha kuma aka cika sarkuki aka yi gaba can je gaba ya ce in kuka je kar wanda ya fara amfani da ruwan guri kaza sai na zo da suka je kishirwa sai suka fara ɗiba shi wani ce an fa hana shi suka dakata yana zuwa alai sai ɗebi ruwa sai wanke fuskarsa sai zuba wake kurkuri sai zuba shi wani da ya tsawon rai zai zo ya tadda gurin ya zama dausayi sabon da aka yi haka a gabansu bayan annabi alai sai ya wuce za su kufa tauci gurin iya makwara ganin ka kore ne suka ce a gaban mu ake kuma a wannan ne alai salatu wassalamu da asuba gari ya waye aka sha sai aka hango wani duhu can sai ce ko me ne ne kun aba haisama sai bul kawai sai ga abu haisama aka sake samu wani lokacin aka hango sai ce kun abazare sai mu abusar sannan kaga abin da ya faru tsakaninsa da sabitu ibn qais ibn shammas radiyallahu anhu da ya haifi ɗansa sai sa masa suna muhammad matar da aka samu saɓani da shi sai ta cewa ta ba ɗan nono ba shi ko mutum mai magana sama-sama kawai kai buga ba gaɗi ko sai ta gudu annabi alaihi sai mai ɗaki na ta fushi ta ce ba za ta shayar da takwaranka ba sai ce kalli nan sai ga mace bul ta fito ce je ka ta shayar da ita ta shayar da shi ta ta tuba nake ba zan koma ba tuba nake ba tuni ta tuba sannan sai aka nema ta aka rasa to azharahu Allahu ala yadihi min al-ayati wal mu'jizat kai ba shi ba ba yanda suka bi shi me ya nuna dattijuwa a Madina ya ake da ita hijira ta daga wata unguwa ta koma wata amma saboda annabi alaihi salam dan ta saurayi ya mutu duk mun karanta ana ya mutu aka hada shi za a fita a yi masa sallah ta tsaya tace Allah ni na mutu ba shi ba dan shine gata nake mun komai in ka yadda na bar waccan unguwa na komo wannan saboda kai saboda wannan manzon ka sallama ka jinye mutuwar dan wanda suka zo janaza ai tare suka ci abinci bai mutu ba sai bayan uwa ta gama rayuwa ta mutu sallallahu amin wa fihi salasuna fasala a cikin sa akwai fasali 30 karkisun musani kashi na biyu kuma na wannan littafi ma ya jibbo alal anami min hukuki alaihi salatu wassalamu cikin abin da ya wajaba akan bayin Allah na haƙoƙin sa alaihi salatu wassalam
wai tartabul qawlu fihi fi arba'at abwab shi ma zance ya jera ya jeranta a cikin sa a cikin babi hudu
albabul awwalu babi na farko fi fardul imani cikin farlan wato farlan farlanta imani da shi alaihi salam da kuma wajabcin biyayya gare shi ba wai shawara ake ba kowa ba duk abin da Allah ya ce a bi shi dole ne alazina amanu tajibu lillahi wa lir rasuli idza da'akum lima yuhyikum
wattiba'i sunnatihi da kuma wajabcin bin sunnarsa wa fihi khamsatuna khamsatu fusulin shi kuma akwai fasali biyar a cikin wannan babi na ɗaya a cikin kismi na biyu
الباب الثاني babi na biyu kuma a cikin kisimi na biyu في لزوم محبة cikin lazamta kauna soyayyarsa da kaunarsa alayhi salam ومناصحة wannan sahati da ya masa ikhlasi babu almundahana ba kuskunda duk abin da ya shafe shi a warware zaka yi kar mutun ya saka wani taba a ciki ko wani ra'ayi daban akwai munasaha kenan ya taimake shi taimaki addinin
وفيه ستة فصول shi kuma a cikinsa akwai fasali shida الباب الثالث babi na uku kuma في تعظيم أمره cikin girmama al'amarin annabi alaihi salam ولزوم توقيره da kuma lazamcewa ganin girmansa alaihi salam وبره wa birrihi da ya masa biyayya wato da kyautata masa alaihi salam
وفيه سبعة a فصول cikinsa akwai fasali bakwai kaga a baya- har a bayansa sina umar radiyallahu anhu ya samu wata riga ya tsada ya ajiye wani ce ku je ku gaya masa ga riga na zan bashi kuma tana da tsada sai da ya shigo kafin a bashi sai ga wata ta shigo amma ita jinin annabi ce alaihi salam sina umar da ya dauki wannan riga mai tsada kawai sai danka mata sai nemo wata ce akai unguwan nan da bata shigo ba kai zan ba amma da shigo ba zan taba yadda in baka abin da yafi wanda zan ba jinin annabi alaihi salam shine birrihi girmama shi da kuma kyautata sai wancan ya hakura ce la ba zan ba
الباب الثالث Rabi- babi na hudu kuma a cikin wannan ki- kashi na biyu في حكم الصلاة عليه cikin hu- وتسليمه.
cikin hukuncin sallam salati gare shi da taslimi مم. وفضل ذلك وفضيلة da farda zalika da far- farilla da take cikin yin salatin wa fadilati da kuma irin alherin da yake cikin yin salatin
وفيه أشرة sharatu fusulin a cikin sa akwai fasali goma
القسم الثالث to kashi na bi- uku na wannan littafi na ashafa فيما يستهيل في حقه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم kuma ya juzu alaihi وما يجوز عليه cikin abin da yake mustahili ne a haƙƙin annabi alaihi salamu da kuma abin da yake ja'izi ne a haƙƙinsa وما يمتلئ da kuma abin da ya haramta a faɗa masa ويتف min al الأمور البشرية da kuma abin da ya inganta min al-umur al-bashariyyati an yudafa ilaihi daga al'amuran mutuntaka wanda za a iya raba wa annabi alaihi salam to وهذا القسم to kaje ya fito da hadafinsa yace hazal qismu akramaka Allah ta'ala wannan kashin na uku Allah ya girmama ka huwa sirrul kitabi shine sirrin Qur'an littafin ashfa gaba daya ma yasahilu fi haqqihi wa ma yajuzu alayhi wa ma yamtali wa wa yasihu min al-umur al-bashariyyah an yudafa ilayhi. wannan إيه wanda duk bai kiyaye wannan ba sai an saka shi cikin ramin wuta an garkame shi kowai Allah ya kiyaye mu
والسر في الشيء shine dai sirrin shafa gaba daya wani babu samar ta hajiyar abuwabi shine tankaɗaɗɗen garin babubukan duk gaba ɗaya da ya rubuta
وما قبله له kalkawa iri wata mihidat wanda suke gabaninsa karkawa ne kawai a fara kamar za a yi littafi na koyarwa a makaranta a faɗa maka ƙa'idoji kafin a zo a yi bayani da kuma shimfiɗa
والدلائل على ما نورده فيه minan nukatil bayyanati da kuma dala'il wato alamomi da hujjoji da wanda suke kawo shi a wadan nukati إيه.
na hikimomi rufaffu wanda suke dauke da ilimi albayyanatu wanda suke mabayyana وهو الحاكم على ما بعده sannan wannan kismin shine alhakimu alama ba'ado shine mai hukunta duk abubuwan da za a sake kawowa a kismi na hudu da duk abin da yake ciki
والمنجز أن
min garda hadha ta'alifi in aka ce munjizu إيه shine achievement achievement cimma nasara duk abin da za ka rubuta yau kamar mu a jami'a in ka gama rubutu in ka gama shafi dubu إيه
an zo an karba in za a zo a duba a cikin duk abin da ka yi إيه sai an ce ka faɗi na ta'ici me ka samu a ciki to ana neman munjizu منجز min garda hada ta'alifi na dalilin yin wannan littafin
بعده mm. shine munjizu wa adahu shine ke cika alƙawarin da littafin gaba ɗaya
عند التأسيس fi mau'idatihi da kuma bibiya na mau'idatihi alƙawarin da aka yi wa والتفسير tafassi an uhudatihi da kuma fita daga mari da karkiya ta alƙawari tun da ya ce zai littafin to ya ɗaure kansa to wannan shine tafassi in ya gama wannan babun to ya warware kansa a gurin Allah ba za a bi shi ba shi ba
يسرق صدر العدو اللئيم subhanallah yashraqu sadr al-adu al-la'in ko إيه mm subhanallah wato zuciyar muki إيه al-la'in la'antacce sai ta kunci ta bukikir
ويشرق القلب المؤمن لفاء bil yaqini kaga yashraqu wannan kuma yushriqu yan matsalar larabci kenan wannan lissa- wasalin kawai sai canja abu eh ce Allahu yashfika wata mace ce da al-Imam Shafi Allahu yashfika Allahu Allahu yashfika min kulli da'in yuzika sai ce amadan amadan lahu bi qalbiki wa la yu'amilni bi lisaniki Allah ya mun mu'amala da abin da yake zuci ki da suke ce Allah ya yi mun rashin lafiya amma a harshen ki ce kike Allah ya dora mu rashin lafiya yashraqu sadrul aduwi la'in zuciyar ko kirjin muki la'intacce wato zai yi wato za ta kunci da wannan littafin wai shiribu qalbul mu'mini bil yaqini zuciyar mu'mini kuma za ta yi haske da yaqini
وتملأ أنواره jawani hasadrihi sannan hasaken littafin za ta hasken wannan littafin zai cika jawani hasadrihi sassan kirjin mumini
ويقدر العاقل النبي haka kadrihi sannan mai hankali kuma zai kaddara annabi alaihi salam haƙiƙanin kaddara shi yanda ake son ya dau annabi haka zai
ويتحرر يتحرر الكلام fihi bi babaini to wannan kismin shi ba zancen kawai a cikin babi bi za a yi shi
الباب الأول babi na daya فيما يختص bil umuri diniyati cikin abin da ya keɓance shi na al'amuran du- da dini ويتشبث fihil qawl fil ismati zance kuma zai yi faɗi ya koma ya tafi zuwa kuma isma kariyar da Allah ya bashi
وفيه ستة عشرة خلق fi sittata ashara fasalan akwai fasali goma sha shida a cikinsa
الباب الثاني في حواله بالوهية shi ko babi na biyu yana magana cin ahwalihi duniyawiya halayensa na rayuwar duniya وما يجوز ru'uhu alaihi da kuma abin da ya halatta a ce ya bujiro masa min al'aradil bashariyati daga bujire-bujiren mutuntaka وفيه ستة أسود shi kuma akwai tis'atu usulin fasali tara a shine zaka ga yana cewa wanda mutum bai kiyaye wannan ba to zai fada cikin ramin wuta mai fadi wanda za a saka shi a garkami ba za a yi fita ba kowa ya shi amin shine duk dalilin rubuta littafin gaba daya wancan shimfiɗa ne wannan kuma mabiyi ne kawai duk sauran
القسم الرابع
Kasa- kashi na hudu kuma في تصرف وجوه الأركان على من tana kasahu au sabbahu salasa cikin tasarrufin fuskokin hukunce hukunce alaman tana kasahu ga wanda ya nakasta annabi alaihi salamu au sabbahu sallallahu alaihi wa sallam ko ya zagi annabi mai tsira da wancin Allah kiyaye
وين yasimul kalamu fihi fi babaini shi ma zancen ya kasu kashi a babi bi kar a ciki الباب الأول babi na farko في بيان ما هو في حقه كاب ونقص Kashi ciki.
تحرير أو نسخ shine fi bayani ma huwa fi haƙihi sabbun wa naqasun min ta'aridin aw nas cikin bayanin abinda a cikin haƙƙin annabi alaihi salamu zagi ne wa naqasin da kuma tauyewa min ta'aridin na jirwaye da kamar wanka aw nasin ko kuma ƙwaro ƙwaro
وفيه عشرة a cikin sa akwai fasali goma
الباب الثاني babi na biyu في حكم شان shani'ihi cikin hukuncin muƙiyin annabi alaihi salam da kyau wa muzihi da mai cutatar da annabi alaihi salam ومنت- ta ƙisihi da mai tauye darajar annabi alaihi salam da وعقوبة kuma irin ukuba da horon da za a yi masa وذكر اسم ta tabatihi da kuma ambatan bashi kofar tuba buɗe masa kofar tuba والصلاة عليه da kuma yi masa sallah bayan ya mutu ko an kashe shin da ووراثة kuma hukuncin gadansa sun za a gaje shi ko ba za a gaje shi ba to wannan babun a cikinsa zai yi wannan
وفيه عشرة فصول a cikinsa akwai fasali goma
وختمناه da babin salisin بباب muka الثالث.
kuma ka- hattama littafin da babi na uku جعلناه ta kamilatin مثال da hazihil mas'ala mun sanya zai mat- ka- ta kamila kammalawa ce dauraya da wannan mas'alar
ووصلة da babai ne kuma ya zama mahada ce ya hada wannan babun da wannan allazaini qablahu ta ce wanda suka gabace shi في حكم man sabballaha ta'ala cikin hukuncin wanda ya zagi Allah madaukakin sarki ورسله ko zagi manzannin Allah subhanahu wata'ala alaihi salatu wassalam da وملائكته wanda ya zagi mala'ikun Allah subhanahu wata'ala وكتبه da kuma littattafan Allah wanda ya zage su وآل نبي صلى الله da kuma alayen annabi alaihi sharifai kenan عليه وسحبه wa sahabahu da hukuncin wanda ya zage sabon annabi alaihi to shine babi na uku da ya da shi ta kamila
وقت سرى كلام فيه fi khamsati fusul an takaita zance a cikin wannan babun cikin basali guda biyar
بتمامها ينتجز الكتاب.
الكتاب.
da wa cika wannan ne littafin ya cika duk abin da nake so ya cika wa yatimmul aqsamu sannan tatimmul aqsamu rabe-raben kuma suka suka cika wal abwa da kuma babobin suka cika babi babi wa yaluhu fi gurratul imani lam'atul munira wato gurratul iman wato fi wato salarin imani Eh, amma gurra goshi ne da fari da yake gaban doki amma duk abin da yake na fili ake iya ganinsa to imanin da yake zahiri to za a ga lam'atun munira wato wani haske mai walƙawa zai fito a ciki
wa fi tajid tarajimi durratun durratun khadira a cikin tajir tarajimi akwai durra shi wannan shi masu rubutu ne a ce akwai durratun ka durra yatima addurar alkamina cikin littafi mutum ya rubuta littafi kai zaka zo ka karanta kai komai tuzihu kulla labsi duk wani abu mai rikici ta kauda shi wa tudihu kulla takaminin wa hadasin ta kuma bayyana dukkan takamini wato kaddarawa shine takamini kwakwalwa ta baka kawai kai tunani ko kaza ko kaza ko kaza duk wanda yan adam yi akan yi wannan da ya shafi annabi alaihi ta bayyana shi filla filla wanda i daidai da wanda bai daidai ba Oh, hadfin to shine hadasin da takamini da hadasi duk abu ɗaya ne
wa tashfi suduri qaumil mu'minina yawa kaga ya sa mata shifa wai su dura kamar tashfi su dura kamar mumini za ta faranta wa zukatan muminai Oh, wa tasda'u bil haqqi kuma ta bayyana gaskiya ba tsoron ba shayin kowa inda ka gina ta yanke hukuncin nan ya kasan ba tsoro tare da shi
wa turidu adl anil jahilina to ya ga maganarsa to uridu anil jahilina wato tashfi sudur qaumin mu'mini yayi ashafa ne saboda mu'mini kawai za ta faranta musu ta sada'u bil haqqi kuma kafirai masu adalci wanda in suka karanta gaskiya suka gani to ya faɗi littafin saboda su ke ta su daɓa bil haƙƙi in sun gani za su iya karɓa amma wawa marar hankali da munafiki da kafiri mara adalci to uridu anil jahili ta kau da kai gabarinsu ba abin da ya shafe ta da su zaginsu da ƙalubalensu ba ruwan alkali da wannan ce ba ruwana da shi ban rubuta littafi na don mai musu ba sai don mumi ne kawai sai ko mai neman gaskiya isa na fito da ita kawai a fili ya ce wa billahi ta'ala ta'ala la ilaha siwa daga ya kamun kafa billahi ta'ala da ubangiji maɗauki sarki la ilaha siwa ba wani allah ba shi ba asta'inu nake neman taimako aqulu qawli hadha wa astaghfirullah ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you. gayyata ya samu kansa a ciki na gayyata ɗaukar aure ko gayyata wani cikin ina wata wani da yi a cikin yaro lallai sai malam wani da yi ba sana ya kuma da irin waɗanda Allah ya haɗa shi da wannan akwai wanda za su zo domin su kare wannan ba wannan bawan Allah da shi ya irin waɗannan matsayi ne ne ke da Allah ko a bari in bada ansa wannan in yaso assalamu alaikum to a wannan ka cire maganar janaza mutum ya ce in ya mutu wane ne zai masa wannan hakkin musulmi ne kuma shi ya san me ya gani a wana yake cewa ya masa sallar wannan baya zama matsala saboda in ka ga sallar janaza duk abin da za a yi ba ta wuce minti biyar shi ke amma sauran lokaci suke ɗauka a yi ta dawurwara ta dawurwara yin an gama waɗanda ce a ɗauke su a hoto waɗanda a coci a ce ci lokaci wanda so ana yi minti biyar an gama shi dai abu da annabi alaihi salam zo da shi to ba abin na waya ma ja alaikum fi dini min haraj nan ba a haramta wa mu'minai falala shi ne amma wa'yancan shi yake kula da tarurrukanmu da ba ma kula da lokaci taron da za a yi shi a minti talatin sai mai awa biyar ana yi to kaga a nan ake cutatar da masu sani sannan mutum ya zo ya ce na zo ka je gari kaza ba ruwansa da can shi ya shirya lokatansa ya tsatsara wanda aka gaya wanci ko bai sani ba wataƙila da nasa tsare-tsare ta yadda zai tafi da abin da zai bari a gidansa da abin da zai hau tafi bai sani ba kawai shi ya ce tafi kaga wannan shi ma wahala ce abu irin wayannan su ne ababen kulawa a zo a ce za a yi ɗaurin aure a rana ɗaya guda goma kuma duk a gayyaci malami kuma dukkaninsu karfe goma za a yi kuma ba wanda zai masa uzuri kaga an wahalar su daga abubuwa abinda ake bukata shine hankali in ba shi aka samu ba abinda za a yi san samu hankali annaba alaihi salamu da izo alaihi salamu yawan ganinsa kwace yana son ya gana da shi to zai hana wannan risala ta tafi eh in dai za a dinga gana da malami ko yaushe wannan yana son ganin suna son to ba abin da zai yi ubangiji sai saukar da aya ice duk wanda yake son zai gana da annabi alaihi salam qaddimu baina yadayna jawakum sadaqa lokacin kuɗi wahala da aka yi da nan ba wanda iya gana da annabi alaihi salam wanda sai na alaihi radiyallahu anhu shi kadai ne yake da kuɗin ya raba ya je bayar sadaka yarsa yana son ganawa ya gana da annabi alaihissalam ya sake ɗauka suka kare ya koma gefe ɗaya a ranar Allah ya so ya naskin ayar ya canja ta da wata tunda masu hankali ne sakon da ake so su bar annabi alaihi isar da sakon izuwa ilamul qiyamati sun fahimci haka sai suka kyale shi to in ba hankalin aka samu wato ba za a iya wannan ba sai an auna an ga tsufa yana zuwa abubuwa suna faruwa iri iri rashin dama tana samuwa iri-iri to in ba a bar masu ilimi sun yi ba to za a zo a idan asali shi ko masani abinda zai iya yana da dama ya yi zai ko da ba shi da abun bugawa wata ran sai Allah ya ba da ikon bugawar to sai a buga amma in ya ƙi ya ce sai ya samu damar bugawa to damar za ta samu a wannan gaba ko bayan da zai iya rubutawa da zai ba wannan shi ake masu ilimi ya kamata a duba yau sannan kuma wani abin da ake samu wanda mala ya faɗakar da ni idan ya yi uzuri ya tuna wakili sai ya karɓar wakili to duk al'ummar da wani abu ya taso aka tura musu wakili suka yi karɓa to ba al'umma ba ce ai ba ta son a ci gaba kuma malami ya kamata duk wanda ya tura wa wakili suka ki karba kai ƙara sauraron su ai wanda yake son gaskiya ake sauraro inda sai mutum ɗaya to da annabi alaihi shi kaɗai Allah zai buri ya gabatar kuma ba a nasara mutum ɗaya sun da ga ubangiji subhanahu ta'ala yayi wa annabi alaihi magana yace huwa allazi ayyadaka bi nasari shi ya taimake ka da nasararsa amma sai kaddara mu yace wabil wallazi ayyadaka bi nasari wabil mu'minina sai da ya gwama da su yace da mu'minai kuma su suka tashi tsaye suka taimake shi takaddun da aka kai wa sarakuna ai zabai wani tashi gari gari kaza duk suka kai kuma aka gabe su yaƙe-yaƙe da annabi alaihissalam ya kai saba'in da ɗoriya amma ashirin da biyar kawai je da kan duk sauran turawa yi in shi wakilci ba ya da ba ai ba kuma don ya koya wa mutane cewa ga yadda ake yi sai ya ɗau ɗan shekara sha takwas ya ba shi rindina sai na umar yana ciki ya ce duk ku bi shi to da ya koya mutane yadda ake yi to muna cewa shi muke bi kuma mu ƙi yadda da wakilci kaga san zuciya muke kenan muna da'awar annabi muke bi alayhi salam kuma muna da'awar musulunci to ba a yin haka ba yanda abu zai tafi da irin wannan duk ran da aka tura wakili abinda wanda ya turo wakilin za a masa haka za a yi wakilin na girmamawa da duk wani abu da jin nauyi da komai da karbar abin haka za a yi amin آمين ba wani darasi a ciki ai ba ruwanka da wannan in abu ya taso na gaskiya baka tunanin akwai wani mutum a duniya ni akan haka nake tafiya da aka bana lura da wani duk wanda zai suka da shi da babu duk a guri na tsaye ne yasa bana waiwaye akan wannan idan ayari ya taho yana tafiya da raƙuman nan da kaya a kai suna ja suna tafiya yara suna raƙun-raƙun zololo ina ruwan ayari da kannukan da suke haushi sai fasa tafiya saboda wannan ai shi ko kallon wannan ba kuma shi ma ya gaya maka da bai dan irin wani ba ruwansa da su su je su ta yi da haka ba za a dakata wannan ba ƙwarai kuwa amin alaikum assalam shiga mulki ya ilimi ne a da kuma iyawa shi ne shi ne iyawa ce sai dai zamani kuma zamani shi kuma wataƙila ba za a iya fahimta ba sosai ya mutu karanta protocol of the landed elders of zions zai gane makircin duniya makircin duniya yau yahudu suke tafi da duniya gaba daya shi mulki su ake kaɗe shi a baka training akan da ake mulkin jama'a sai sai aka ce a'a wanda bai san yadda ake yi ba ma bai taba shugabantar wani ba ma sannan bai san ma yadda ake mai da taro sisi ba bai san yadda ake hudda da mutane ba bai san komai ba sai ya tsaya takara wasu ya ci in ya ci kuma shi zai tafi da mutane amma ta ina zai tafi da su ta advisors shine sharin da yahudi yi ya ce ga special advisor on political matters duk abin da ya shafi siyasa shi zai ba shi shawara da irin iliminsa za a dinga tafiya special advisor on economics special advisor on social affairs to sai zama da shi an galala ne wa'annan da suke tafi da kuma kowannen su ilimin da ya ba isa'a ba akwai dafin yahudawan a ciki so da ka duniya ba ta tafiya daidai yau mursi na misir da aka so a halaka shi da ya hau da suka aiki zai advisors ne suka dinga tura shi rami shi na kallon rami ake tafiya don mai hankali a misir ya ga rami amma ba yadda zai tun da waɗannan su ne masu ba shi shawara sai da suka kai shi ƙasa aka kau da shi sannan wani ya faɗa ce muna sanar kai mar haka wannan shine mut- a duniya a cikin haka take tafiya amma mutane sukan tsammani wayayyu ne ba wayayyu ba ne wayayyu ba ne na san duk masu wayewa su karanta wannan na na abin nan shi wannan na elders of science din nan za ka gane duniya inda take sosai da yadda ake tafi da duk babbarodo ake yi amin ba ka ga yadda ake yin tsari da tafi da mulki wanda tura suka zo suka sadda mu a ƙasar nan ai daga gani ka san an iya mulki an iya a farko abinda ake girmama kowa a kuma girmama sana'a a girmama abinda Allah yawa mutum baiwa yanzu a sarauta tun da kake ka taba jin mai gadi babu sai dai a ce sarkin kofa iyawa ce sarkin kofa lasifikan nan in a gurin sarauta ne mala hassan sunansa sarkin lasifika an girmama shi a ce sarkin gini galadiman gini wakilin tsafta wakilin rijiya sarkin ɗori saboda duk a ba kowa kima in yana da ita wani ne shi kuma a yadda wannan tana da amfani haka masu mulki suke haka ake in wani abu ya taso su sun yanda ake idan wani abu ya zo sai talaka zai kalubalanci mai mulki ya miƙe ya faɗi maganganu su da suka iya ce kaka kula shi kau da kanka ka tafi sai tafi yana tsoro bai san me za a yi ba amma idan ya rama ya kuma mayar wato ya kangara masa da saura ai mulki sai an yi wani wani mulki su- ake yi yanzu wayancan din su ne suke mulki dan gada ake yi. wannan igale wannan ya dora wannan ya dora sanan wani bai taso sun sai da suke ganewa a nan Kano akwai sarkin Kanan da aka samu kwarto ya kashe mai gida ga sarkin Kano ce kwarto ya kashe mai gida aka rasa yadda za a yi sarki ce aje a yi mata ta'aziyya ita matar kuma ga wani turare a bata ga wani turare a bata yake na aka bata turare sarki ce to abu sawo wannan turaren shi kaɗai yake da shi duk mutumin da ake namiji a kano aka same shi da wannan turaren a kamo shi daman tana samun turaren da kanshi wannan kwartan yana zuwa shi tabawa tun aka kama shi da wannan ai mulki iyawa ake ya shafo ko ne jin kanshin sa daman zuwa jin ga shafa shi bai san tarko a kamar ba ita ba ta san me ake nufi ba so anan za ka gane yanzu ba abu ake ba kawai jan sa ake angalala ba wani abu ya bai iya komai sai sa mana amin Allah ya taimaka ya wani mawafaka to
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
سورة الأولاد الوكيل مسلم بهاوش يسوع نحو القدسية جواره أما كلمة الأبي عقلية بالإسلام لأن الأسي سوى سامجاعة لأن التأشير بعد الاستقلال ستي كمبات ستي أمر أو هو أهل الاستقلال بكمية زين ومسامكة وشيوة duk wanda ya tashi wani abu na so yake zama da wani abu ba a kallon cewa akwai wasu muhimmiyar abu da ke gaba shi sama da wannan ko abin da kuke so in so a bari wanda nake so ma fara tunani a kansa mu yan makaranta da duk wanda ke masowa wannan guri akwai irin gudunmawa da wani dangane da wani abu da ya kama da sarwa abin da zani ta hanyar amare kima mutum ya rubuta da hikima sau da wanda ya kasa na farko ke na da biyu na daɗewa kai na nasiya ne mai nasiya cewa lokaci na yi sakwai da billahi billahi na biyar lokaci na yi nisa ba a wanda sun muka rasa da cikin alimai da mutane da su domin da suke bayan da ba wasu sannan abubuwa da suke da ruwa da Allah ne kaɗai su wata kalmar da shi wani tura zai addu'a har hawa ne ke cewa na ke cewa ke cewa Allah ya nuna masa abin da yake so ne a kawo wani musa gaskiya magana ne ya faɗa yanzu har da ƙur'ani aka ja mana cewa Allah shi ne zai tafi annabi a wannan sai aka dafa masa bayan Allah to kalli wannan shi ma da fara zan tsaye da magana ta akan cewa yiwa Allah mutum kawai yiwa Allah misali muna da shi wata farla da girman da su ce wa ku ba da gudunmawa a cikin wannan farla salamu alaikum wa rahmatullahi
السلام عليكم alaikum ثم لا يتذكر في من جيل يأتي من الروح من جيل يأتي من الفا من الأكثر من البيت ويدعيس ويسوع ورغم الروح رغم العشرين من أعظم الأمر بسم الله الرحمن الرحيم يشبه كل أنت يتهم على طول ذوات المحالة وأن ما وشيء أكبر وتسوق أحوال أبو جلاء عليه السلام ما وليه ko kuma irin su
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ai wawayen da alkali yake faɗa ba irin wawaye ne falan ɗaya ba irin za su iho iho a gari ba su ake nufi ba masu ilimi kutukun kutukun amma babu hankali ba hankalin sabubare na marece za su ɗauki nasu alƙalamin su kalubalanci abu to da irin su yake magana amma yanzu haifarkon abin da ake addu'a Allah jikan mal na ibi Suleiman wali inda muka yi taron za a addu'a farkon addu'arsa ta farko Allah ka raba mu da sharrin wawan masoyi wawan masoyi duk abin da zai maka na illa muki bai isa maka shi ba kuma shi da sunan soyayya yake yi to wawa ne wannan shine abu na farko da ake lura sannan wawa irin na kawai ana ga yaƙi yana ga ƙura ana ruwa ya ci maka yana ganga ta jige wannan nutsuwa ake a hankali sai a jawo shi yana ki ana jansa yana ki ana jansa ta hanyar hikimomi wannan sai iya canja shi a ɗora shi akan inda yake daidai eh amma in ka zo yin abin da za a yi dole sai ka yi wa mutane magana da ta dace da su sai ka mutane magana ta dace da su in ka je ka tada masu wani salon rayuwa to magana da za ka yi musu ta dace da wannan in ka tada wani salon daban magana za ka yi musu ta zama daban sannan banda ce da zuci banda ɗeba ƙauna a lokacin da ake gyara mutane karkace har yanzu ba su gyaru ba kun wani inda yana a'a a hankali ake bi in kai binne da rani ake ruwan shuka sai ta fito wannan shi ake kokari shi sa za ga annabi alaihi don ya koya mana duk inda ya tafiya ya tada ayari farko abin da yake tambaya manil qaumu waɗannan mutane ne in suka faɗi kansu to ya san inda za a bullo musu amma a duhu sai a waye gari kana kan wata shi ko yana rijiya karfe wato gaba dubu ba za ku haɗu ba amma kana sanin waye shi to kasin da za ka yi masa wannan shine abin da wato ake yi a yanzu eh Allah samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yau kada shaidani da insani fazula ba ruwa na shaidan ya inge za su zo wani ba ban gani ba su sani a cikin alatsai da ni gobe su je su yi san yadda za su yi mani ba zan shiga ba shaidan ne ya sa su ban je ban gani ba shi isar kafo ne da ya haƙuri a malan tsayawa gobe kiyama yana ba zai bada zafi bakinsa akwai matsalolin da malami ba su a kama sai domin cutarsa za a yi jefa shi a cikin abin da gobe kiyama Allah zai tsayar haishi ba a so ake a tsira eh zan iya shiga ba kwarai kuwa amin amin